الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yan uwa musulmi yau ma muna yin talata goma sha shida kenan ga watan safar hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya watan tura muna sha biyar ga watan goma shekara ta dubu biyu da goma sha tara mun sake zama don ci gaba da karatu a cikin littafin al'adabul mufrad na imamul bukhari za mu tashi ne ko muna karatu a cikin babu hijiratul muslim babin da yake bayani akan zunubin kauracewa musulmi me matsayin mutum ya yi gaba da musulmi kai kauracewa musulmi mun karanta hadisi har daya biyu a cikin babin muka dakata saboda kurewar lokaci na karshen da shine hadisin Abu Ayyub sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa baya halasta ga mutum ya kaurace ma dan uwan shi sama da darare guda uku idan sun haɗu wannan ya kauce wannan ma ya kauce amma dai manzon Allah ya ce mafi alkhairin masu gaba ko masu yanke ma junansu wanda ya fara ma dan uwan shi da sallama in hadisin da muka kwana akan shi yau za mu tashi ne akan lambar hadisi ta 400 a dai cikin babu hijratul muslim kuma shine darasin mu na 61 darasi a cikin littafin na 180 da nawa kenan da tamanin da nawa lambar babi 189 babi na 189 kenan قال الإمام البخاري حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذا الله ياتي صلى الله عليه وسلم لا تبغضوا ولا تنافسوا وكونوا عباد الله إخوانا لا تبغضوا kada ku yi kiyayya ma'ana kada ku zo da abubuwan da za su haifar da kiyayya a tsakaninku da abin da ka san zai haifar da kiyayya ka kaurace mashi wala tanafasu kada ku zama to kuna gasa kuna kecire ni kada ku samu wani a tsakanin al'ummar musulmi kada a zo a ce gasar sayan motoci gasar ginin gidaje gasar dinki kecire ni wajen kaza kada a samu wannan cikin al'ummar musulmi da lokacin da kuke gasa da kai da dan uwanka kuke kecire ni to daga ƙarshe inda ya ma fintin kau ba za ka same shi ba to wannan abin yana dawowa kiyayya da gaba sai ka ji ka zo kana kuma masa gildi kana mai hassada kana mai keta to shi yasa manzo Allah ce tun farko kar a fara keta rabi tsakanin al'ummar musulmi kar ya zama to akwai gasa kar ya zama to akwai tsarkakeniya wannan shine abin da ya fi dacewa hatta abin da ya haifarwa da larabawa fadawa cikin duhun kafirci da kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai irin wannan ina ji abu jahal shi ne yake wakiltar ɗaya ɓangaren na ƙuraishawa sai yake cewa tunda muka taso gasa muke tsakaninmu muna da kaza kuna da kaza muna da kaza kuna da kaza Allah ya muku kaza Allah ya mana kaza suna ganin daidai da daidai ake tafiya ba matsala kawai cikin iko Allah burin sai manzo Allah ya fito yace kuma ni ne cikamakin annabawa sai suka auna ba ta inda za su zo da annabi suka ce ba mu yadda ba shine abin da ya jefa su cikin gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiya ne فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ba sa ƙaryata ka amma azzalimai kawai suna musun ayoyin Allah madaukakin sarki ne hasadar ya za a yi a samu annabta a gidanku gidanmu babu yadda za a yi mu samu annabta kuma na finta kauke na ta har abada sai suka kai wa miyar ba suka yi ta gaba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ta kai an kashe su a filin yaƙi wanda Allah ya kaddara suna da rabon musulunta suka musulunta to sharri kenan na gasa a cikin al'ummar musulmi da aka so zama lafiya shine kar ku zo da gaba ko kada ku zo da gasa a cikin tsakanin wala tanafasu wa kunu ku dai kasance din ibadallahi ikhwanan yan uwan juna ku kasance bayin Allah yan uwan juna yadda Allah ya halice ku tun farko daga annabi Adam da Hawwa yan uwa miki duk inda zamu je a dawo dole ɗaya a cikin mu fawon wani ne ko baban wani ne ko kanan wani ne ko bakan wani ne ko kawun wani ne akwai dangantaka a tsakaninmu sai dai a yi tsawo a rasa wanda zai karanto wannan dangantaka ɗin amma dole akwai inda muka haɗu dole in an yi bi an bi an bi an bi ta cike dai za mu haɗa a kan annabi nuh alaihi salam ko za mu haɗa a kan annabi idris alaihi salam shine da ake ce mashi abul bashir sani ko bayan annabi nuhu ya rasu daga karshe dai an ce kowa zuriyarsa ta yanke sai zuriyar annabi idris a bai ga annabi adam alaihi salam an dawo an sake haduwa akan annabi nuhu alaihi salam da haka dai dole ana dawa tunda wanda suka hau jirgi an ce zuriyar kowa sai da ta yanke wacce ta yi saura ita ce zuriyar annabi nuhu alaihi salam da haka dai ko mu hada a gidan annabi nuhu ko in ta kure mu hada da gidan annabi adam alaihi salam dan haka dai dole akwai dangantaka sai wa kunu ibadallahi ikhwana حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد ابن أبي حبيب عن سنان ابن سعيد وابن سعد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنس كما لقيتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي ما توادثنان في الله جل وعز أو في الإسلام yace ba waɗansu mutane guda biyu da za su yi soyayya ina tawadasnani ba mutane biyu da za su yi soyayya fillahi dan girman Allah madaukakin sarki kana so na dan Allah ina son ka dan Allah abin da ya fara hada mu girman Allah ne aw fil islami ko kuma sun kaunaci juna cikin musulunci shine sharadin abotar da ƴan uwantaka an kulla ta ne dan Allah ko dan musulunci kana son Allah ina son Allah kana kiyaye dokokin Allah ina kiyaye dokokin Allah ba ka son masu barna ba na son masu barna ita ce ta haɗa mu wannan shine tawaddas na ni fillah awfil islami ko kuma kai musulmi ne ni musulmi ne muna haɗuwa masallaci ɗaya muna sallah muna haɗa sahu wannan yasa da gobe kawai naji ina kaunar ka kana kaunata in ba ka nan in tambaya ina kai in an ma rashi in zo in jajanta maka in ba ni da lafiya ko ba ka da lafiya ka dubo ni in duba ka abin da ya haɗa mu kawai ƙaunatacce ne ya ce ta cikin musulunci to in dai an samu wannan soyayyar dan Allah ko dan musulunci sai ce fa yufarriqu bainahuma to ba zai yi ba a samu wannan soyayya sannan a raba tsakanin waɗannan musulmin ba za ta taɓa yiwa ba faɗin da sabab ce babu waɗansu mutane guda biyu da za su yi soyayya sannan a raba tsakaninsu ba a yi a tsarin addinin musulunci Allah ba zai taɓa raba abokai guda biyu ba da suka yi abota don Allah ko suka yi abota don musulunci illa bi zambin sai a dalilin wani zunubi yuhdithuhu ahaduhuma da ɗayansu zai afkama wannan zunubi duk inda ka ga mutane guda biyu sun kulla abota don Allah ko sun kulla abota don musulunci aka wayi gari ba sa jituwa da juna to ɗayansu mai zunubi ne ɗayansu mai saban Allah madaukakin sarki yasa malamai suka ce kamar Musa al-Kawim ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah radiyallahu anhu Allah ya yarda shi yake cewa duk lokacin da kake kawance da mutane sai kaga mutane sun juya maka baya suna kinka sun fara gaba da kai yace to ka dage da tuba da istighfari zuwa ga Allah madaukakin sarki tabbas akwai zunubi a tare da kai amma babu yadda za a wayi gari kawai mutane su ɗauki karan tsana su kora maka ba zai taɓa yiwa ba lalle akwai zunubin da ka aikata ma Allah madaukakin sarki to me za ka yi fada za ka fara yi da al'umma da tsinewa da cewa ana ma hasada ana ma bakin ciki a'a ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer Allah ya ce ba wata musifa da take afka muku ku ɗan adam face dan abin da hannayenku suka aikata wa ya'fu an kaseer kuma Allah ma yana kauda kai fa akan abubuwa da yawa da hannayen ku suka aikata da haka miji da mata in gida ya jagwalgwale kafin a fara tunanin bokaye da kishiyoyi ku fara tuhumar kanku da kanku ma inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim ko ma ki duba tsakani da Allah me yasa kika aure mijinki wannan dalilin yana nan ko ya kauci idan abin da ya kautar da dalili dalili ne na musulunci sai ki ci gaba da Allah zai taya miki idan kuma dalili ne na san ranki da bukata ta duniya kina da bukatar ki sani haka kai ma da ka tsani matarka ko baka san matarka yake duba wai da da ka je aurenta wani dalili ne kai ka neman aurenta wannan dalilin da ya kai ka neman aurenta yana nan ko baya nan idan yana nan kaga kenan fadan da kake bai da gurbi idan baya nan ne nan ne kake da bukatar kai duhi kai yaji kai gyara har Allah madaukakin sarki ne ta tsakaninku da haka kenan kafin mu fara tuhumar kihiyoyi da boka ya kamata mu fara zazzaga kawunan mu duba kuma yana nan hasibu an fusaku qabla an tuhasabu sai ta sake faduwa mu farawa kanmu hisabi kafin Allah madaukakin sarki ya yi mana hisabi haka in ka tsallako wajen abokai ko 'yan siyasa ko 'yan zaman unguwa ko 'yan zaman ofis in ka ji kowa a ofis ya ɗauki karen tsana ya ɗora maka don Allah ko ka fara tuhumar ka wai meye nake da akwai mai aibu mai matsala in ka zazzaga ta ko ina baka ga matsala ba dage da istighfari da tuba Allah zai nuna maka laifin da zaka gyara ka gyara amma babu yadda ake ɗaukan karen tsana a ɗora mutum face akwai zunubi yasa wani malami yace in kaga ƴan uwanka sun dora ma karan tsana wallahi kana aikata zunubi ne dage da istighfari da tuba lokacin da kuma zaka ga mutane suna yawan kaunar ka mutane suna ƙara kusantar ka mutane suna sha'awar zama da kai alama ce kana ayyukan da'a mutane sun gamsu da wannan ayyukan ka da'a sai ce anan kuma sai ka dage da godiyar Allah madaukakin sarki ba tsamin ka bane ba dabarar ka bace ba kuma hatimi bane na annabi yusuf ko na annabi sulaiman ko sai a gurin bahaushe idan kai farin jini sai a ce ai kamar an rubuta masa hatimin annabi yusuf ba hatimin annabi yusuf bane hatimin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam eh in dai kana da kyawawan hali Allah zai gaya wa mala'iku ina kaunar wani ku yi shela duniya ga so shi da haka wannan shine makamin zamantakewa a duniya in ka ga mutane suna kinka suna gaba da kai lalle akwai zunubin da kake aikata in ka ga mutane suna kaunar ka suna sha'awar zama da kai akwai ayyukan alkhairi da kake so kake aikatawa Allah ya yaba da su sai ka dage da godiyar Allah da kuma roƙon Allah ya tsare ma abin da kake aikatawa sai a zauna lafiya to wannan kada inda zamu rika cikin zai gyara matsaloli da yawa da muke fama da su wallahi da yawa matsalolin mu ba ma yadda mu ne masu tsotsalar muna tsammanin wasu ne suka hasirta mana wani idan ya yi laifin ya yi zunubin ta rahin kunya wata yaga har cin kwaɗan mijinta take ta zagi mijinta ta zagi iyayen mijinta haka matsala ya kai kishiyoyi ne suka tsangwame ta ma matsalar kishiyoyi ba ne yanzu ba wanda za a ci kwalar sai yadda ba wanda za a zagi baban sai yadda ba wanda za a zagi baban sai yadda ko ba wanda za a daga hannu a kora mai kaje kuma yadda ko kaga kina da kawai ya kamata lalle mu mu gyara haka kai ma namijin ya kamata ka duba ka ji tsoron Allah madaukakin sarki idan akwai wasu zunubin da ta aikata tsakaninka da Allah ko tsakaninka da iyayenka ko tsakaninka da makwabta wannan zai iya jawo maka rahin zaman lafiya a cikin gidanka yi kokari kana tuba kana istighfari kana gyarawa sai Allah madaukakin sarki ya daidaita wannan al'amura Allah ya ba mu ikon dacewa hadisi na 402 يبدي حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الواري عن يزيد قال قالت معاذ سمعت هشام ابن عامر الأنصاري ابن عم أنس بن مالك وكان قتل أبوه يوم أحد شيمي رواير معاذ تكي سوى أنكشي ما هيفيشي آيات أحد دعاتي ذاك تكي صحابة من الله صلى الله عليه وسلم يجي annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala tace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ji shi dan amin Anas bin Malik din kenan ko la yahillu li muslimin baya halatta ga musulmi an yusarima muslimin ma musliman ya kauce ma musulmi ko ya yanke alaka da musulmi ita ce kalmar musarama absaruhu ita ce kamar girgi ko sare abu lokacin da mai gona hatsinsa ya nuna ya kai a amfani shi za ga ana sa magirbi ko adda ko waye a zubar da shi kasa to wannan abun ita ce ake kira al-musarama ko as-sarmu musarama shine ka yanke mun in yanke ma ka yanke mun mu'amala in yanke maka mu'amala sai ce to baya halarta a gidan musulunci musulmi ya yanke wa musulmi mu'amala fauka salasin sama da kwanaki uku idan suka yanke mu'amala sama da kwanaki uku sai ce fa inna huma na kibani anil haqqi su dubiyun na kibani alma ilani sun kauce ma gaskiya sun kauce ma abin da ya dace fa inna huma na kibani anil haqqi sun kauce ma gaskiya ma dama ala siramihima matsawar suna nan akan wannan yankewar mu'amala matsawar musulmi zai kauce wa dan uwa musulmi su yi sama da kwana uku to dukkanin su san kauce ma gaskiya kai aka tsokana ko kai kai tsokana dukkanin ku ba ku gaskiya tunda babban abin da shedan ke amfani da shi wajen hana daidaita sai ya to ai ni aka ciwa mutunci ni ne ba awa adalci ba ni ne ba a saurare ni ba to in dai fa an wuce kwana uku ba a ma adalci ba ba a saurare ka ba ba a karɓi hujjar ka ba in dai an wuce kwana uku manzon Allah ya ce ba ka san gaskiya akan zunubi da haka abin da ya fi dacewa ga tarbiyar musulmi mai so ya zauna lafiya kalau ya mutu ya haɗu da Allah kalau kada ya zama to tsakanin sa dan uwan musulmi akwai rahin in abin da muke ta karanta tun wancan sati ko zaluntar ka aka yi to ka yadda karba gaba da rahin jituwa ta wani tsakanin ka dan uwan musulmi babu laifi assalamu alaikum assalamu alaikum wannan baya bayan da ake cewa ita baya bayan a dana yin baya baya din in ku ana baya baya wannan to har yanzu fa yana gwada cewa kai din akwai zunubi tsakaninka da Allah ko shi akwai zunubi tsakaninsa da Allah madaukakin sarki a yanke wannan mu'amalar baya dacewa sama da kwana uku fa innahu ma naqibani anil haqqi ma dama ala siratin mujma wa inna awwalahuma fai'an sai manzo Allah ce tabbas awwalahuma fai'an farkon wanda zai komo shine alfai'u to farkon wanda zai komo zuwa ga mu'amalar ya kono kaffaratan anhu to zai kasance kaffara ce a gare shi sabquhu bil fai'i rigayen shi wajen komowa ga mu'amalar wannan idan mutane suka yanke mu'amala a dukkanin su san kauce daga kan gaskiya to ya zai zamanto kun samu kaffara tsakaninku da Allah madaukakin sarki wanda ya gaggawar fara yin sallama ga ɗan uwansa da neman sulhu to wannan gaggawar neman sulhun da zai ita ce kafarar laifin da ya aikata tsakanin shi da Allah madaukakin sarki in kuka hiya ba kun sha ruwa idan kuka yi gaba ta wata biyu zunubin wannan gabar ta wata biyu tana nan Allah ya tattala muku zai hukunci da shi a gauga alkiyama idan bai yafe ba to ya za a yi kada Allah ya kama ka da wannan laifin da kun haɗin abokinka yi sauri ka fara murmini ka ce mashi assalamu alaikum to ka mai tsiyar da ka yi fara yi to duk zunubin da ka ɗauka na wannan gabar da yankewar kai naka an zubar shi ne ce fa kafaratuhu fa ina awwalahu ma fa'an yakunu kafaratan anhu zai kasance kafara ne a gare shi sabquhu bil fai'i gaggawarsa ko rigayen shi wajen a da mu'amala yadda take to an ka taho da gaggawa gaggawar ahiriya hiya taho da gaggawa ahiriya kowa da gani sana salamu alaikum salamu alaikum shikenan an yi sa'a kenan ko to sai ka ga musulunci so yake ba fa so yake ba a ce wai ni ne na isa kwanakin ba ko ta tattauna da muka yi ɗayan yana gaya mun ga dalilin da yasa suka yanke shi da ubangidansa yace fa turo mun mutane yake ni ko bai isa ba in fara mai magana ashe ina da muhimmanci sai dai Allah sarki abin tausayi ne in dai har mutum zai zaman to uban gidanka ko samu matsala da shi kuma ya turo kuma kake ji kana da wani matsayi ake dan ya ga mutum galaba a kanka baka da wani matsayi eh ya fi ka matsayi a duniya har ka zaman to yare har kuka samu matsala har ya turo mu'amala ta koma ake ko ina ya gama da kai wallahi wata kai kar Allah jarrabe kai gama da kai a duniya kuma ya gama da kai a lahira ko sabaka ahlud dusuri bil ujur ya ma zarra ya fi ka dukiya kuma ya ma zarra ya fi ka neman a zauna lafiya kalau da Allah madaukakin sarki to idan mutum ya fi ka dukiya ya kamata ka fi kyawun hali idan mutum ya fi ka dukiya ya kamata ka fi shewan ibada idan mutum ya fi ka dukiya ya kamata ka fi karatun qur'ani idan mutum ya fi ka dukiya ya kamata ka fi istighfari da neman sulhu da Allah madaukakin sarki amma dai a mutane suna tafka asara fa masu kuɗi su wuni suna neman kuɗi suna samun kuɗi kuma su kwana suna sulhu da Allah madaukakin sarki aga akwai matsala a ciki a yi sallar asubahi su hingida kofar gida su rike tarbi ko su rike suna istighfari suna haidala har kai rana ta fito ta same kai kana kan karanta nan ka bace ya gama istighfari ya gama haidala ya gama kintsayi tsakanin shi da Allah madaukakin sarki ya koma yayi bacci ya huta yana bacci kuɗi yana higa mashi yana falsawa an gama hira mai abinci lafiyayye ya ce ya huta ya sake walha ya sake yan karatuttukansa kuɗi yana biya biyo masa sai kana can kana ta zage zage kana ta faɗa ta faɗa ta kana sayan data tana karewa eh banda ma minista ya ce zai bi sawun masu sayan data ko ana zuke musu ita ba yadda ta kamata ba to amma dai ko an bi sawun datar ka ai wanda ya tsaya ya karanta alqur'ani ya fi wanda ya bi kanin labarai da breaking news da komai ko Allah ya samu dace amin Na'am sai ce to kafararsa shine wanda ya gaggawar komowa zuwa ga wannan mu'amalar yadda take sabuquhu bil fai wa in ma ta ala siramihi ma in sun mutu kan wannan gabar ta su yanke mu'amala din ta su Allah ka tsare mu lam yadkhul al janna manzon Allah ya ce ba za su shiga aljanna ba lam yadkhul al janna ba za su shiga aljanna ba jami'an baki ɗayan su abadan kuma har abada Allah ka tsare da haka ina ga baka da wata tuciya baka da alfahari da za ka yi amma barazana da rasa gidan aljanna ban ga tuciyar da za ka yi wallahi duk abin da ka samu asara ce duk matsayi duk kima duk martaba in dai an ce in ka mutu baka da aljanna ina da ai wallahi babu riba a cikin rayuwa babbar riba a cikin rayuwa shine a ce ka mutu kana da garanti to amma garanti ya wuce tun da aka gama lissafin asharatul mubashsharuna bil janna aka gama lissafin okasha aka gama lissafin khadija aka gama lissafin fatima aka lissafin hasan da hussein ko aka gama lissafin su wane ne waɗannan su ne suke da garanti ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sauran dula ne ne amma mutane goma da manzon Allah ya bada garanti in aljanna ne ko kaki ko kaso in aljanna ne suna nan suna cirar ƴaƴan itatuwa suna wataya wasu yadda suke so haka na da Khadija da Allah ya aiko da gaisuwa a gaishe ta ga gidan da ake mata alƙawari ko kaki ko kaso tana gidan aljanna yadda da na Fatima aka tabbatar da yar aljanna ce yanzu haka tana nan gidan aljanna tana watayawa yadda aka ce Al-Hasan da Husainu ɗan gidan aljanna ne suna nan a gidan aljanna yanzu haka yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari na shiga aljanna na ji karan takalman ka to tabbas mai karan takalmin yana gidan aljanna wane ne na bilal ibn abi rabah yace na shiga a kaya gidan aljanna zagaye da nake hira ke jin kaka kaka ana ta ka ganyaye a gabana ya tambaya sai ga ai bilal ibn abi rabah ne ya dace ya aka yi hannu jiyo karan takalmin ka kamar a gabana a gidan aljanna me kake yace manzon Allah ni ban taba zama ba alwala ba ko ban taba yin alwala ba mace na raka ta da sallah raka'a biyu shi haka yake kuna majalisa kuna hira kawai sai alwala ta kare yana miƙewa da sai ya wuta nan naira biyar ko ya ɗauki kuta sai ya sake alwala yana gama alwala sai ya kalli gaba sai ya raka a biyu cikin minti uku ko hudu alhamdulillah assalamu alaikum assalamu alaikum wannan kadai ne abin da ya rike manzon Allah ji karansa gidan aljanna to kaga ba yadda za ka yi Bilal yana da confirmation ne yana da kujera a gidan aljanna ta tabbatar mashi haka Ukasha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yayi jawabi ya bada labarin yadda al'umma suke da yadda annabawa za su zo gaban Allah wani mutum ɗaya ne kadai ya amsa mai wani mutum biyu wani mutum goma yace wani layi ɗaya waɗansu ƴan jama'a ne ga sunan ba su kai ba cikin masallacin nan yace can sai na ga taro duduru an taho yace na zabura na ɗauka al'umma ta ce sai aka ce a hada Musa wa kaumu wani annabi Musa ne da jama'a shi daga nan sai na sake ganin wani duhu ya fi na farko waɗannan fa aka ce waɗannan su ne al'umar ma'ana Allah ya wa Allah godiya aka ce wa ma'ahum saba'una alfan yadkhuluna aljannata bighairi hisabi a tare da su akwai dubu saba'in za su shiga aljanna ko ba hisabi waɗannan da ka gano duk in jiran hisabi amma akwai wasu suna nan a gefe su dubu saba'in aljanna za su shiga babu hisabi kawai jira suke a busa kaho ku yi ta faduwa a kan sirati kuna tashi masu tsallake suna tsallakewa a gama a buɗe kofa kawai su miƙe su shiga yan commandalis kenan ko duk har a lahira akwai commandalis duk ku ne za ku gama sikirinin da guje-guje da wane ne da wane ne in an gama kawai shi wannan kofar sa tana hannu kamar yadda da ban labarin interview ce sun je interview suna ta tattaunawa wannan me za a tambaya ana buƙatar kaza ana buƙatar kaza ta riya kawai ta za ɗan ko buɗe takarda ta za ta tafi kun ga kofa ta a hannu ita ga ofar a hannunta amma ga ta alayin sikiri ne dan Allah wani irin bata lokaci ne wannan to har a lahira akwai yan komanda da su da ofar su za a tafi alkiyama tana hannunsu ukashe yana ji sai ya gane cewa wannan ba karama alfara ba bane sai ni ya ce manzon Allah imin addu'a Allah ya sa ni cikin su ya ce anta minhu ka shiga kaga babu yadda za a yi kai dubara ka zare usamatu usa ukasha ukasha ya shiga ya samu gurin zama to ya sa wani lokacin zafin nama yana da amfani a cikin musulunci a taimaka a yi kaza ana faɗa ba mamaki Allah ya wani alƙawari to yi sauri ka ɗauko ka bada to kai ne za ka cire wani alƙawari wataƙila ana buɗawa a masallaci a ce ana buƙatar kuɗi za a sai mai ko za a sai inji tana ɗin so a zura ka cike ka bada wata in daidai lokacin Allah alƙawari kowa ya fara ni na bashi kaza kana farawa Allah maɗaukakin sarki zai baka sai dai manzon Allah ne baya nan barantana ya baka labarin an yi kaza sai dai Allah ya tsare ma in ka je lahira ka gani ko kashe ya miƙe ce to roƙa mun Allah sa ne sai an sa ka cikin Umar dan Khattabi wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga gidan ya shiga gidan aljanna sai ga wani gida gidan ya keru iyaka keruwa manzo Allah ya tafi da niyyar zai shiga gidan sai ga kamar ga wata mace a tsagunna tana alwaya kofar gidan sai ya shigo da zo sai ke Umar dan Khattabi labari yace naga wani gida a cikin aljanna aka ce gidan ka ne yace na tafi in leka gidan da ma manzon Allah ya gano mana sai naga wata mace tana alwala a kofar gidan shi har an ajiye mashi matan shi kafin fayyace manzon Allah da ya ganta sai ya jiyo da baya sai ce sai na tuno da kishin kai na jiyo saboda kar a baka labari matarka tana alwala a ce na wuce ta ka ji zafi a ranka hina kawai Umar ya fashe da kuka yace a alaika agaru ya rasulullah yanzu duk in rasa wanda zan wake shi sai kai sai Umar ya fashe da kuka to amma dai ko kaki ko ka so ko zaka zagi Umar dan Khattabi matar shi tana nan tana alwala a gidan aljanna ba yadda zaka yi sai waɗannan suna da tabbaci da ire-iren su waɗannan su ne suke da tabbaci sun samu gidan aljanna to in ba su ba ba magana da za a gaya ma a duniya ta sa kuma ka rike gaba da haka zaman ka lafiya shine ka tabbatar babu wanda kuke gaba da su kuma ka dage da istighfari ka dage Allah tabbatar da kai akan musulunci ka dage duk jaraba ta rayuwa da zamewa da kalubale Allah ya tabbatar da kai wallahi sai da haka ne fa ake iya kaiwa da can eh shiga aljanna tana da sauki amma hanyoyin zamewa aljanna suna da matukar yawa ita hanyar aljanna ɗaya ce tak amma hanyoyin shiga wuta sun fi sau adadin a kirga kullum sabuwar hanyar tafiya wuta fita take kullum akwai sabuwar hanya ta tafiya wutar jahannama amma hanyar aljanna ɗaya ce tak kaga kenan kai ne kake da kalubale kuma kawo hanyar ba kyale ta za a yi ba ƙugiyoyi ne suna nan suna duka dama da hagu a da ke ka yau da wannan gobe a da ke ka da wannan kafin ka tsaya can karkar ka ganka a aljanna kana da buƙatar sabati yasa Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu waɗanda suka ce Allah ne Ubangijinmu sannan suka tsayu akan haka wannan tabbatuwar wallahi tana da matukar wahala don haka to kaga tabbato tana da wahala to kuma karka ce akwai wani aiki da yake ma barazana in dai akwai aikin da yake maka barazana to wallahi kana da guntun matsala ka je lafiya kalau ba abin da yake maka barazana shine zaman ka lafiya wa in mata ala saramihi ma ko suramihi ma lam yadkhul aljannata jami'an wa in sallama alaihi in kwaɗayan yawa ɗan uwan shi sallama fa'aba an ya kabala taslimahu wa salamahu sai ya ƙi karɓar sallamar da amincin da ya meƙa mashi radda alaihi malak Allah zai sa mala'iku ya karɓi wannan sallama ta ka da haka idan kuna gaba da ɗan uwanka kuna haɗuwa da shi ka ce masa assalamu alaikum in ya amsa maka ya kukuta in ya ƙi amsawa mala'ika zai ce wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu amincin Allah ya tabbata a gare ka wa rahmatuhu da rahmashi wa barakatuhu da albarkashi mala'ika kuma baya yin addu'a Allah ya barta ta faɗi ƙasa banza da haka kenan ka cire girman kai ka cire jin isa inda wanda kuke gaba da shi a daren yau ka je ka mai sallama assalamu alaikum in ya kauda kai ka ce na ji manzon Allah ya ce duk wanda suka yi gaba suka wuce kwana uku ɗan wuta ne bana fada in fata wuta bana fada ka fada wuta assalamu alaikum in ya ji amsa ka ce to mala'ika ya amsa shi kenan sai ka ji ka fita a wajen Allah madaukakin sarki ka zubar da gaba ka mai nasiha ka mai wa'azi eh radda alaihi almalak malaika zai mai da masa wannan amsa wa radda ala al-akhir shaytan shaytan kuma zai amsa ma dan uwan shi abin da ya kullata a zuciyar shi duk abin da ka dauka a zuciyarka to shaytan zai taya ka har ku kai ga wannan muguwan dufar da take cikin zuciyarka in bukatar ka ne a mutu ana gaba shaytan zai taya ka ku mutu kuna gaba za ka ga inda za ku karkare in buƙatar ka bala'i su hidan zai haɗa ka har ka samu da bala'i in buƙatar ka masifa da tashin hankali hidan zai tsaya ka har kun kai ga masifa da tashin hankali Allah ya tsare mu حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة رضي الله عنها تتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace inni la a'rifu ghadabaki wa ridaki wata rana ana hira tsakanin miji da mata na na Aisha da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mata wallahi inni la a'rifu ghadabaki ina gane fishinki ina gane bacin ranki fa da yadda kike tsammani zaki yan dubaru ki kakkauce ki batse nan ki turbe nan gurin yace in rage ba ina ganewa inni la a'rifu ghadabaki ina gane fushinki wa ridaki ina kuma gane lokacin walwalarki da kwanciyar hankalinki idan ba abin da ya tada miki hankali ba abin da ya bata miki rai ina ganewa kuma daga duk mutum da yake nan zai iya ganewa idan matansa ana zaman lafiya ya sani in wata ta yi gulma a bayan fitarsa yana shigowa zai gane eh da kai sallama a gidanka inda canji za ka sani eh sai dai kai ma ka sha murka kawai da kai kawai ai abin da za a yi amma ana canji a gidan ka sani to manzo Allah sai yake ga mata karki ga duk wannan banke banke na ki fa na gane eh in wanki ya baci na sani in ana zaman lafiya da ke na sani inni la a'rifu ghadabaki wa ridaki sai sai mamaki qala ta ce qultu wa kaifa ta'rifu zalik ya kake gane haka ya manzon Allah ya ake kage ta duk tunanin ta fa kar manzon Allah ya gane ta yi fishi an taba ta tana kishi tana yi kar manzon Allah ya gane amma ya aka yi manzon Allah ka gane haka sai sai aka yi ka gane ni ne mamakin ta wa kaifa ta'rifu zalika ya rasulullah qala sai manzon Allah ya ce innaki idza kunti radiya yace idan kina cikin walwala kin amince lafiya kalau ake zaune kulti in kika tashi ba da jawabi sai ki ce bala haka yake wa rabbi muhammad ina rantsuwa da ubangijin muhammad kaga fa hikimar zamantakewar mace kenan eh yanzu idan kai sunanka Abbas idan matarka ta tahi rantsuwa ta ce ina rantsuwa da ubangijin al-Abbas dan Allah zaka ji a ranka zaka ji cewa tana da matsayi da martaba a gurin ta ko ba za ka ji ba kuma rantsuwa ba da kai ba ta rantse ba tana rantsuwa ne da ubangijinka ma'ana kai din kana da kima a gurinta kana da daraja a gurinta kuma ta haɗa ubangijin da ya halitta ka da kai a cikin rantsuwar da ba ta wanda yake nuna cewa akwai zaman lafiya a cikin gidan akwai ƙauna a gurin ta la ko a take ce bala wa rabbi muhammad ta ce na'am haka al'amari yake ina rantsuwa da ubangijin muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa in kunti sakhita sakhita in kuma kina cikin fuhi kina cikin bacin rai kulti sai ki ce la ba haka al'amarin bai yake wa rabbi ibrahim ina rantsuwa da ubangijin annabi ibrahim eh kaga kai wannan canjin manzon Allah ya la'akari da su duk yadda za ta yi a gane ba fushi take ba tana yi saboda kuma karan manzon Allah ya fashi yanzu shi ya taba ta ko a gidan aka taba ta a dalilin shi aka taba ta amma tana so ta nuna fa eh a matsayin ta na mace ta ji zafi ta ji ciwo amma kuma tana tsoron ka taɓa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce la wa rabbi ibrahim kuma ka gane kun duba labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam can ta yi bala wa rabbi muhammad nan kuma za ta ce la wa rabbi ibrahim kaga fa idan aka zo tabbatar da abu za ta yi anan take ambatan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ranta ne ya ɓaci abun ba haka bane shine za ta ce la wa rabbi ibrahim a wajen sokewa ne take ambatan annabi ibrahim wajen tabbatar da ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka sai manzon Allah ya gane bacin rai ne yasa take irin wannan rantsuwar to yanzu me za ta ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labari tunda ya gano ta kala sai tace qultu ajal sai tace haka ne ya manzon Allah wallahi sai ina cikin bacin rai ne ina cikin sosuwa nake rantsuwa da Annabi Ibrahim baba ai ubangiji Annabi Ibrahim amma duk da haka sai tace masa lan tuhajir illa ismak ba fa abin da nake ƙaurace ma faɗa face sunan babu abin da nake gujewa ba abin da nake kin faɗa face sunanka sunanka ne kadai ban na faɗa amma matsayinka da martabarka da kimarka da kwarjininka da ƙauna da soyayya da wane ne duk suna nan lafiya kalau abin da ba na so in faɗa kawai sunanka amma duk wani matsayi da Allah ya baka da kwarjini da kima da mutunci da wa duk suna nan lafiya kalau ba duk mata bane suke da wannan yasa kuma suka ce ka duba ƙarshen fikihu irin na nana Aisha ta yi ƙoƙari kar a gane da aka gane sai ta yi ƙoƙari kuma kattawa manzon Allah rauni in ta ce eh gaskiya haka ne sai shiru to kuma zai ci gaba da tambayar kansa me yasa to take kina me yasa ta zaba annabi Ibrahim tunda matsala ce ta miji ko to yanzu annabi Ibrahim me yake zai fara tambayar kai shi ko ya fi ni daraja ne a wajen ubangiji ya fi ni martaba a wajen Allah ne matsayin annabta sai ya funa wata ita zai kan tsiron tambayoyi yasa kar ma ya wahala kansa ta ce lausu wa hajiru illa sunan babu abun da nake kaurace ma face sunan kuma dan ta nuna maka cewa ta kai karshe a wajen sanin makaman soyayya yasa ta gaya masa sunan da ake kauracewa amma soyayya ta ta tana nan ba abin da ya girgiza ta yanzu dan Allah za ka haɗa mai faɗin wannan da cewa ƙaddara ce lantu uhajiru illa ismat babu abin da nake kauracewa fa sunanka da da ta miƙe ta ce maka ban da ƙaddara ya zane ni zauna a ƙarƙashin ƙaddara an ce mana bil qadari ko khairihi wa sharrihi yanzu tana imani ne da mummunar kaddara da Allah hada kare dai ne kawai fassara mummunar kaddara ce Allah hada ne da ita yanzu ina fama da mummunar kaddara ne labarin gaskiyar magana to shi yasa hatta a cikin fihi wallahi mutum ya san me zai fara aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kana hana mu kukan mutuwa yanzu kai ma ga jikan ka ta mutu ya mutu amma idan ka yana zubar da hawaye me yake faruwa sai ce innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa la naqulu illa ma yurdi Allah azza wa jalla yace tabbas idan mu yana zubar da hawaye idan abun bacin rai ya same mu zuciyar mu tana baci kai bakin ciki yace amma duk bacin rai da bakin ciki ba abin da zamu faɗa ba ce abin da Allah madaukakin sarki ya yarda shi da haka to kai ma duk inda bacin rai ya kai karfe ya kai kawo ka iya mallakar bakin ka ka iya kalamai na soyayya kar ka faɗa kalmomin da bacin ita ba duk inda bacin rai ya kai da muni da komai kar ka faɗa badanci in ta bata ita ce ta bata girkin ta ita ce ta bata tuwanta in kin ga mijin ki kaddara ta take zaune da ki kuma mummunar kaddara ko babu laifi sai ya fara neman mai kyakkyawar kaddara tunda ke mummuna ce ta kake ka bara neman mai kyakkyawar kaddara kuma sai ka ta kira sai a fara lafiya kan tunda ke zama hakuri kike bara an kawo da zamu yi zaman soyayya me asara shi ko bai da asara saboda haka hatta kalamai koyon su ake isa na Aisha za ga tana cikin da suka fi kowa ribar zama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan hatta kalaman zaba take wanda za ta ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma ta ga canji ta bata da ita ma ta ga canji bata amincewa yanzu manzon Allah ya gano idan ran ta ya baci kawai rabbi Muhammad wa rabbi Ibrahim amma ita manzon Allah ne ya shiga gida bai gaya mata kalmomin soyayya ba ya sake fita bai gaya mata ba ta ta da matsala wallahi ta ɗago ta bar ma ta himfaɗa ta kwanta ba ta da lafiya ta ga manzon Allah na kokarin tsallaka ta tace wara asa kai ciwo kai na ciwo kuma ciwon yake yi ya za a yi mai gida ya shigo ya fita ya sake shiga ya fita kuma kike lafiya kalau ba lafiya wallahi in dai da gaske ne kina son shi ba da za a yi mai gida ya shigo a ɓace ya fita a ɓace ya sake shigo a ɓace kuma kike lafiya kalau wallahi da matsala a gidan tace wara asa kai na ciwo yake manzon Allah sai mata bal wara asa ni ne nake fama da ciwon kai bake bace anan ya fara bishara cewa mutuwa zai yace mecece matsalar ki in zaki mutu in wanke ki in sa ki alkafani in meka ki cikin kabari in yi addu'a mecece matsalar ki ake da matsala yanzu yana ga mata kamar ni ne nake da matsala dan ni ne zan mutu in na mutu ba wani mai martaba irin tawa da ya saura a duniya barantana ya wanke da barantana ya mun sallah barantana ya mun likafani barantana ya mun addu'a wajen Allah madaukakin sarki sannan na Aisha ta miƙe ta san yanzu ciwon manzon Allah ya fi nata kuma sannan ba wai dan ba a san ta bane ko ta yi laifi manzon Allah yake fita baya kawo ta wata kalganin ta ma baya iya yi amma haga ba ta da wannan matsalar sabuwar matsala ba yanzu inda wata ce da manzon Allah ya shigo ya fita ya shigo ya fita sai ta miƙe to dan gulmin kenan ya je sun gaya masa ni da mafi yasa ba na son wannan zaman majalisa yanzu kaga ta fara lalaban laifin a wani guri yake ba a gurin ta yake ba amma yanzu abin da ke da tsakani na ne da manzon Allah matsala ina ganin wani kilif na wani malami jiya na kalli kilif ɗinsa ko shekaran jiya ce daga cikin babbar baiwar da Allah ya wa ɗan adam ita ce baiwa ta banci wannan maganar ɗan adam ita ce babbar baiwar mu ita ce kuma babbar baiwar da ɗan adam bai amfani da ita ya ce wallahi inda za mu zo da wankakkiyar zuciya mutane su zauna su yi zance da wannan harshen da yake tsakaninsu baya ji za a samu minti talatin a ce akwai guntun matsala a duniya ba za a samu ba inda ni da kai za ka wanke zuciya ka wanke zuciya ta mu zo mu zauna wani dan Allah ne ya kawo ɓacin rai tsakanin ni da in gaya ma tsakani da Allah kaza ka mu ce to dalilin da yasa na ma kaza kaza ne amma rahin fahimta ce na gyara kuma zan gyara da izinin Allah kai ka faɗa ni in faɗa ba ta wuce ba to duk wannan yaƙi-yaƙen da ake a duniya da hare-haren da wane ne da wane ne duk rashin zama da a teburin shawara a tattauna inda za a zauna a teburin shawara a tattauna da duk wannan matsalar ta wuce da haka in dai za a zauna a warware matsalar duniya da zance kuma da zance ba ake warware duniya duk abin da za a yi fa aka je zama majalisar duniya zance ne ake shayi ne za a zuba a zagaye tebur wannan wakili ya sa kod da nektaya wannan ma sa kod da nektaya ana shiga da abinci ana fita ana shigowa da shayi ana fita ana tattauna da nan ne za a warware matsalar to a yi kaza a yi kaza kai kai ta kai kaza kai karka ƙara yin kaza zancen ne to in dai za a warware majalisar duniya za su yi zance su warware matsala dan me yasa a gida ba za a yi zama a warware wannan matsala din ba ka kwance zuciyarka komai duk wanda ya zuga ka a duniya a gefa ka ajiye zugarsa ku zauna tsakani da Allah kai ma ka ajiye ku zauna tsakani da Allah za a yi warware wannan matsala din yasa Allah ta inna ma a'ibukum bi wahida ina muku wa'azi kowa ya tsaya a karan kanshi an taqumu lillahi masna wa furadaku thumma tatafakkaru ku tsaya ku biyu ku tattauna tsakani da Allah ko kowa ya tunani ga Allah tsakani da Allah ma bi sahibikum min jinna dan uwanku manzon Allah inda za ku tsaya ku yi tunani na adalci to dan uwanku ba ku tare da shi amma idan za ku zo majalisa ku tattauna matsala goma ɗaya zai iya sai ku muku hutu gufu bahar da ba za ku karfa ba amma in kana so abu ka gane gaskiya ne ka wanke zuciyarka ka koma gefe ɗaya ka yi tunani na tsakani da Allah akan ka za ka gane idan ba ta ka ta ɓata ma rai kana so ka gane da gaske ne ɓacin ran haka yake kana so ka yi hukunci to wanke zuciyarka ka zubar da komai a gefe ka zubar da duk abin da aka ce maka koma ɗauko hoton rayuwar ku tun daga lokacin da kake zuwa kana jinginuwa a jikin mainan kofar gidansu har zuwa lokacin da aka ɗaura aure har zuwa lokacin da kuka je kuka sha honeymoon ɗinku ko har zuwa lokacin da abubuwa da suka fara canzawa yi tunanin komai ka kuma ka auna komai akan mizani na kwarai ka ga da wani irin sakamako ba ka fito ita ma ta koma ta yi irin wannan tunanin tun daga farkon haɗuwarku har zuwa yau ta ga da wani irin tunani za ta fita sai ku sake zuwa ku zauna kowa ya kawo sakamakon tattaunawa za ga da irin sakamakon da za wani bawan Allah ya samu ɓacin rai da zugunzumar hali da tattabarewa al'amura sai wani mutum ya ce mashi ya je ya samu irin consultant ɗin nan rayuwa ta dame shi sai ba shi ambulan guda hudu sai ce masa waɗannan envelope ɗin karka buɗe su kowanne sai bayan awa ɗaya in ka buɗe na farko karka buɗe na biyu sai bayan awa ɗaya in ka buɗe na biyu karka buɗe na uku sai bayan awa ɗaya sai dai bashi envelope kwaya hudu kace kuma ka tafi bakin kogi wanda yake bori ka je ka zauna a bakin shi da ya je zauna yake kallon kogi sai da ya awa ɗaya sai ji ba abin da yake jin ƙara a gurin kawai daga ƙarar ruwa sai ƙarar tsuntsaye sai kukan wane ne sai ji duk ɓaci rai da damuwa da wane ne duk sun fara fita daga zuciyarsa sai ya fara tunanin hikimomin ubangiji wajen halittar tsuntsaye da abin da yake cikin ruwa da waye sai ji rabin matsalar da zo da su duk an fafe su da ya bude envelope na farko sai aka ce rubuta manyan matsalolinka a duniya ya juya ya juya babu inda zai rubutu sai a gaban wannan kogin sai rubuta matsalolinsa matsala kaza matsala kaza matsala kaza matsala ta biyo buɗe na manta abin da yake da karanta littafin wajen shekara goma da wata ta hudu amma dai taken littafin ina je kan kaifa canja ko a salibun nasa ya za ka ci nasara a cikin rayuwa sun tura har littafi bolin guda shida kaifa canja akwai su ya za ka ci nasara ko kuma hanyoyin da ake bi wajen cin nasara da ƙarshe dai ya rubuta masa ga matsala kaza ga matsala kaza ya buɗe envelope ya biyu ta bashi umarni ya buɗe envelope ta uku ya bashi umarni ya buɗe envelope ta hudu ta bashi umarni da ƙarshe dai aka ce to duk abin da kake tsammani wannan matsalar ka ce tsaya ka kalle da kogi zai yi da su yana tsaye yana kallo da wannan matsalolin nasa ga ya rubuta sun da mai gauron kogi ya ambala fal ya kaɗe su ko ya sake kaɗa ne rubutun ya rasa shi to in dai har kogi zai iya goge matsalar da nake da akwai waye ni ba zan goge matsalar da nake da akwai a cikin zuciyata ba ya kaɗe duk abin da yake zuciyarsa ya ji duk wanda yake jin hauhi da wanda ya tsana da wanda yake gaba da wanda ya zubar ya da sami ya ce ga yadda na dara sakamako ce to ka kuɗi idan abin da ya sa ya buɗe shagonsa kenan ka zo da shawara ne a baka shawara na ka ya take makunan dubunnansa ya bahi ya sa a ajihun lokarsa Allah ka wani gobe mai wata irin matsalar a sake tattauna ku eh almuhim da ita rayuwa abin da ka sa a ranka ya dame ka shi ke damunka abin da yake sa matsaloli suke tasiri rahin tattaunawa rahin amfani da baiwar zance da Allah madaukakin sarki ya bamu in matsala ta faru a cikin gidaje tsakanin miji da mata to a ɗauki wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar kada mumini ya kyamaci mumina ko mumina ta kyamaci mumini in yayi gudun wani halinta ya ji haushin wani halinta to akwai halin da zai amince da su mu rika kallon irin waɗannan halaye kuma zama to akwai kyakkyawan lafazi akwai tarbiyar magana akwai sani me za a faɗa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah nuna mana dan mu gyara ne ake da abin da ya dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin Assalamu alaikum. Wannan ya ce Allah ya saka wa malam da alkhairi, don Allah malam tambaya ta ita ce, nawa ne yawan kwanakin jinin biki to ba. To, wallahu ta'ala alam shi kwanakin jinin biki abinda malamai suka tabbatar shine lahadda lau. Bai da iyaka, ko ɓangaren ƙanƙanta ko ɓangaren tsawo kwanakin jinin biki ba su da iyaka. iyaka abin da jinin mace ta gani yana zuba iyaka abin da ake kirgawa a kwanakin biki amma dai an samu hadisi ummu sulama ummu sulama take cewa ɗayar mu takan zauna a manar zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kwanaki 40 tana jini ba a ce mata ta yi wanka ba a ce mata ta yi sallah ba a ce mata ta yi azumi a tsawon kwana 40 wanda yasa wasu malaman malikiya suka gina cewa kwanakin biki iyakacin sa kwanaki 40 ne to amma fa 40 da ake nufi baya nufi daga farkon ran da ta aihu zuwa ai kwana 40 in tai 40 jinin bikin ta ya kare ba shi ake magana ba ana nufin kwanaki ɗai ɗai ɗai ɗai da jini ya zubo a cikin su su ne ake kirga a matsayin kwanaki 40 ba mamaki matarka ta aihu yau bayan ta yi sati jini na zuba za ta ga jini ya ɗauke mata za ta yi tsarki ta yi wanka ta ci gaba da sallah tana nan tana sallah bayan kwana hudu biyar jini zai sake zubowa sai ta sake ɗaukan kayan jinin al'ada sai ta sa a jikinta a lokacin da suna ware waɗannan kayayyakin saboda ba su da fat da wane ne da abubuwan da za su tsaftace jikinsu sai suke ware kayan al'ada daban to wannan kwanjin da dubo mata bayan kwana hudu ta kirga ta ɗora akan lissafi da tana da bakwai zai ta ce takwas tara ya ɗauki bayan kwana uku sai ta sake tsarki ta yi wanka ta ci gaba da ibada ta kai jini sake gowa sai ta ɗauka ta ɗora akan wancan lissafin goma sha ɗaya sha biyu sha uku sai sake daukewa bayan satin ya dawo sai ta sake dorawa 14 15 a haka ne malamai suke cewa jinin biki zai iya kwana 40 ko zai iya kwana 60 ibnu taymiya da yace ba a samu hadisi da ya iyakance shi mafi kankanta ba ba a samu hadisi da ya iyakance shi mafi tsawo ba da haka inda mace za ta aihu a yau jinin ta ya dauke a yau a yau a iya daura mata aure ta sake ta tare a gidan sabon mijinta in daga wani daukewar ya dauke kenan babu laifi ta zaka daga jinin haila idan za a ke irin wannan lissafin da na bada ko da za ta yi kwana 60 ana lissafa ne a jinin biyu matsawa tsakanin ɗaukewar jini da zuwan sabo ba a samu kwanaki goma sha biyar ba idan an samu tsawon kwana goma sha biyar to daga yau ta fara jinin haila jinin haila ake lissafi yanzu ba jinin biki ba alasa an gane abin da nake nufi matsawa tsakanin ɗaukewar jini da dawowar shi ba a samu kwana goma sha biyar ba duk ana lissafa ne a kwanakin biki to sahabbai sun ce ana iya kwana 40 ko ana iya kwana 60 wallahu ta'ala ala malamai suka ce matsawar jini iri ɗaya ne kala ɗaya ne siffa ɗaya ne ke zuwa ko kwana nawa mace za ta yi sunansa jinin biki Allah ne mafi sani wanda yake cewa kuma assalamu alaikum malam yana da kyau a je kallon hawan bikin gani na'am kuma me ya amfanin zuwan da aka yi ake yi da za ka ga har matan aure zuwa suke da zawarawa da 'yan mata kuma malam yana da kyau zuwa kallon 'yan maulud alamai da malam gida lafiya tambaya guda biyu ce ko akwai rali da 'yan maulidi suke yi idan ranar zagayowar haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi sukan yi konboyi a yi rali a yi anko wasu su hau kan mota wasu su hau kan doki wasu su hau kan babur wani ya shigar hauka wani ya shigar kaza sai su zagaye gari su wuni kuna sallah suna yawo suna ihu a gari eh ita ce tambaya ta karshe ko ya dace a je kallon su ni a gurina bai dace a je kallon su ba dan duk wanda yake wani aiki wanda yake bai dace ba kuma bid'a ce sunansa bid'a to kuma ka je kallon sa ka karfafe shi akan wannan bid'ar ita ma bid'a ce dan daga cikin abin da yake kara musu karfin gwiwa wajen yin rally din ne kallon su da ake suna tunanin wane ne yafi burgewa ana ware wanda yafi burgewa wannan ne yake kara zuga su yasa za ka ga wani ya rinta ba sarki ya rinta ba ado kamar yana sun kwaci sarauta wani an masa kimana wani an masa konvoy wani an masa kaza duk haka za ka gani saboda kowa so yake ya burge a bada labarinsa a cikin gari duk an fita fa daga murnar mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in ka tambaye shi kasan zuciyarsa menene babban makasudi da aka sako ka tambaye shi menene zai tambaye ka ko zai baka labarin ya burge ko an ba da sha'awa ko an yi kaza ko ƴan ayarinsa ko ƴan gurin suka fi burgewa su almuhim dai ko ma menene manufar dai man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad eh wannan ita ce manufarsa ko ba ita bace ba tunda manzon Allah bai yi ba ba wani gurbi da za a yi a ce ya dace a cikin musulunci da haka zuwa rahin kallon su shi yafi alkhairi ya fi zama maslaha kuma shine yafi nuhin nuna goyon bayan su a wajen wani aikata bid'a da ake manzo Allah ya bada labari kafin a tashi alkiyama akwai mutanen da za su yi yunkurin tafiya rushe Ka'aba yace to in suka tahi tafiya fa duk garin da suka je sun kora mutanen garin kowa mu je da ku ku taya mu za su ke tafiya dududu da taron jama'a akwai ƴan kasuwa masu son riba ko wasu masoya ne wasu masu fawa ne wasu masu kaza in suka ga taron jama'a tunda dole za su ke cin abinci suna sayan abinci mahuci su yi su sai da suka zauna haifin ya siyo akuya ya gyara sai ya fiɗe sai ya balangu ya yi tsere masu kasa kayan gwanjo da waye duk za su bi su na na aisha ta sai sun je wani kwazon sabo sun tare su sai Allah ya sa kasa ta yanke a gurin duka sai su kifa sai su mutu aisha ta ce a cikin labarin da kake ba da amana Allah ta ce akwai yan kasuwa akwai yan barni na iya akwai yan tsegumi akwai da hakoro su akwai kaza kuma ka ce duka za a kece su mutu yace duka za a kece su mutu in sun mutu kuma Allah sai tafi kowa a kan niyyar da haka to inda zaka je kallon mai bid'a Allah aiko wata masifa Allah ya tsare ta faru to duka ba Allah zai tafi ku ne akan niyyar ku kai me ka fito yi da wani dalili ka fito akan haka Allah zai tambaye ka zai tambaye ka kai me ka zo ka ce na zo kallon yan muli wa ya ce ka zo kallon yan muli to tun daga nan matsala ta riga ta same ta gaban Allah madaukakin sarki dole ne tambaya ta karshe ko tambaya ta farko kuma shine ya kamata a je kallon hawan gani ko bai kamata ba a je kallon hawan gani hawan gani matsala ce guda biyu idan ana hawan gani dan sunansa addini kuma sunansa sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ana yin sa ne dan a samu lada a wajen Allah madaukakin sarki hukuncin sa hukunci arrali bid'a ce babu shi a cikin addini manzon Allah bai karantar ba duk wanda ya kashe dukiyarsa ya kashe ta ne a hanyar bid'a da kauce ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ita ce hukuncin sa idan an danganta ta da addini haka bai kamata a je kallanta ba bai kamata a yi hawanta ba bai kamata a kashe kuɗi a kan gani ba bai kamata a goyi bayan ta ba bai kamata a suluruta ta ba matsala danganta ta da addini dan ba sunna bace ba ake bane na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan masu yi kuma sun ce al'ada ce ba ta da alaka da addini ba su danganta ta da addini ba sun yadda ba lada za a samu ba ba dan lada suke yi ba ba dan ta yi daidai da ranar haihuwar manzon Allah ba kawai bikinsu ne tun na gargajiya tun suna magozanci suka zo aka wuce da shi akan wannan suke al'ada ce kawai to wannan shine inda zaka ce ba magana a cikin shi ta je kallon yan al'ada an yi wasa na al'ada ba duk wasannin al'ada bane addinin musulunci ke faɗa da su ba duk wasan al'ada ba ne ba duk wasan al'ada ba ne duk da mun jini kake cewa ba ba duk wasan al'ada ba ne addinin musulunci ke faɗa da su matsawar ko'ina al'ada ce da sunan al'ada ake yin ta to wannan ba za ka yi garajen cewa ba ya halatta ko bai halatta ba wallahu ta'ala a'lam in an danganta shi da addini qat'an ba addini bane ba sunna bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk yadda mutum yayi wayo ya zo da addini ya danganta shi cikin addini ya samu lada wannan abin bai da gurbi a cikin addini cikin abin da na manta shine hadisin da ake cewa ba wasu mutane guda biyu ma tawaddathna li fillahi aw fil islami fa yufarriqu bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma wasu malamai suka ce akwai sharrin bid'a duk inda kaga mutane guda biyu suna zama na Allah da Annabi da soyayya a tsakanin su to ba a cire tsakanin su ɗayan su ya zama dan bid'a daga cikin fasara da wasu malamai suka ba hadisin kaga ta kubce mana ba mi bayanin ta ba sai a cikin tambaya ta faɗo duk inda ka ga mutane biyu masu abokan juna sun rabe tsakaninsu to sai idan ɗayansu ya aikata bi'a bi'a to nan ne ake gaba tsakaninsu dan ba inda ake zama lafiya tsakanin dan bid'a da mai rikon sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka kai ayi manajin ayi rufa rufa dole sai yayi abin da zai maka fami sai kai abin da zaka mai fami dole ba a taba zama guri da wallahu ta'ala alam in Allah ya sa na ansa tambayar daidai da abin da ya halawo inda kuskure kuma dai malamai suna na aza ke baza musu tambayoyin sai su ansa da abin da za a tambaya har yau ban taba bin menene tarihin gani ba menene dalilin da yasa ake gani me sababin ta amma dai ina gaban tambayoyin da na bada ko an da na bada bangare biyu wata kin na taba jalibin na ansar wallahu ta'ala alam Allah ya sa mu dace mallan naji kamar ka so ka katse ni na na Na'am. Na'am, ni na kare a jawabi na ko? A bai bukatar ba mai musu. Bai bukatar mai musu. Yes, idan abin an danganta shi ne da addini bai da gurbi a cikin addini. idan abun an danganta shi da al'ada ne ana kallon ita al'adar idan ta ci karo da addini ta zo da wata barna a ita dan ta ci karo da addini da wannan barna in ba ta zo da ita ba shikenan kowa alƙalin kan shi ne ko istamti nafsak wa in abtaka nas wa abtauka kai ma ka kalli zuciyarka ka tambayi ranka ko da an baka ansa an baka ansa ka tambayi kanka wallahu ta'ala alam na'am na'am نعم نعم yawa ana ɗan tambaya kuma kamar ‘yan tattala suna ɗauke haka na'am
Mala Tabiru, bismillah.
Eh? Kusuri Da na suna. Eh. Eh, a bukukuwanmu na aure da muke da bukukuwanmu na suna tabbas akwai gasa akwai ketare ne a cikinsu. Kuma makaranta a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala tanafasu. duk inda gasa take duk inda ke tsiri ne take wallahi rayin tahi ne zaman lafiya a cikin al'ummar musulmi duk wanda zai yi aure yayi aure dan Allah kuma kai iyaka abin da kake ganin zaka iya wallahi ne zaman lafiya yau idan zaka yi aure kai akwati 30 a yi biki gagarumi a watsa kuɗi a yi komai wallahi kafin amarya ta je gidan ne wata ran da ta je gidan a gobe ko a jibi za ka mare ta ko ta mare ka zaman za a dawo ne na gaskiya da gaskiya za a yi ta da haka idan za ka yi aure ka yi ƙoƙari karka kalli mai mutane za su ce ka yi abin da za ka iya akwai wani rubutu da na ga daɗe yana yau a facebook ita wannan rayuwar ɗan adam yana auna ta ne yana yin ta ne daidai da yadda ya ɗauke ta idan albashinka dubu talatin ne idan ka tashi za ka kama gidan haya a shekara karka kama gidan dubu hamsin ya fi ƙarfinka don idan ka kama gidan dubu hamsin yana nufi kenan fa a shekara akwai wata biyu da kamar ba a baka ba albashi fa kenan idan ka tahi kai ƴaƴanka makaranta idan ana ga kai su makarantar dan gaskiya ko dan wane ne ko dan wane ne idan ta fi karfin abin da yake shigo ma karka kai su kai su galagama kai kuna soro kai su bariki primary school kai su MRS tam su ɗan wane ne ka duba wacce take daidai da kai in wata yi za ka ware naira dubu goma ko dubu takwas a cikin albashinka ka bada kana dubu talatin ba rayuwarka bace ba ta dace da kai ba idan ana yin bikin sallah ko sallah azumi ta zo ana ɗan kalle shi na dubu ashirin ashirin ana sai da shadda ta dubu talatin talatin dubu goma sha kaza idan albashinka dubu talatin ne wallahi ba irin albashinka ba ne ka je ka duba staros mai kwari eh sai ka sai guda ɗaya ko ka sai guda biyu ya ihe ko ka sai ɗaya a azumi ka sai ɗaya a layi Allah kai ko ta shekara matan ka duba mata nichim da ake yin ta a Najeriya da auduga mai kyau eh ka saye ta ka dinka mata babu laifi ka dora rayuwarka a mizanin gaskiya abin da zaka iya yi a zauna lafiya kalau idan ka tashi aure aure wanda za ta aure ka daidai matsayinka iyaka abin da yake shigo mun a wata dubu talatin ce ko dubu arba'in ne fts nake yi ko kuma empower iyaka abin da nake samu dubu talatin ne kuma sun muna barazanar shekara biyu ko duk an dafa fara da wannan barazanar an ce kwanakin ba har kungiya suka yi suka tafi suna goyon bayan ta zarce dan a basu su zarce duk barazana ce ai da haka to ka gina rayuwar daidai da wannan iyaka samu na dubu talatin talatin ce kuma bakin ta ta shekara biyu dubu ɗari bakwai da ashirin kenan yana jin iyaka abin da za a bashi na albashinsa ko ya ma kai duk ɗari bakwai da ashirin ma talatin talatin sau sha biyu ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin ɗari bakwai da ashirin ina duka iyaka abin da za a bashi dan Allah idan ya ɗauko kama gidan ƙarya da akwati shida da gidan haya da wane ne kai ka san rayuwar ƙarya ce ba abokiyar yi ba ce iyaka abin da za a bani dubu ɗari bakwai da ashirin ce ina da fili na zan je abokaina mu yi gayya mu ɗakuna biyu na ƙasa in zanga ne muka samu muka sa za mu sa ne da mu kare dan kara ne ko mana ta wata ƙofa a nan zan saki abin da na san zan iya sadaki ne dubu sittin ya muku ya yi to a ɗaura aure a kara muka la a ɗaura mana aure ka zo masallacin ahalu sanna ko ba gora za a ɗaura maka eh ko ba kuɗin malam ba kuɗin mai unguwa matsawar ka kawo satifikin lafiya kalau kake zaune lafiya kalau mata take insha Allah za a ɗaura maka aure eh sai a hada ku kuma ku je ku ji fama da leda Allah taya muku Allah iya muku eh karkada mu da me za a ce idan aka yi fadda wanda ya kashe miliyan ɗaya a biki da wanda ya kashe naira dubu talatin iyaka bikin yau gobe jibi gata an yi kokari a yi shekara ana zancen bikin wannan wala aka yi bikin shekara watakil wani ya manta da kai kai idan an nuna hoton a bidiyo ko wani ya ɗauko an gani a ce wannan bikin wane ne in a gani wani ce kai amma an kashe kuɗi amma an yi almubazzaranci kai amma an yi kaza ni ne fa abin da aka ji mutane suna faɗa an yi almubazzaranci ko an kashe kuɗi duk suna tura maka tuhuma ce za ta mai ka wajen Allah madaukakin sarki da haka idan mutum ya zo bukukuwa mun sha faɗa a daure a yi abin da ake ganin za a iya yi a sunnace har a masallacin nan mun ba da shawara duk wanda yake da adda zai aurar da ita a sunna da wanda yake so ya aure a sunna ya zo ya yi jawabi a tanada a yi aure irin na sunna majalisun zai jagoranta a yi irin wannan aure din har yanzu ba samu guda ɗaya ba ɗaya ne ya shagube ce yarsa tana neman a taya ta da addu'a ko Allah ya bata miji na gari mun ba da a shawarta a haka ko wance ce ga matsayinta a addini ga abin da take da bukata ga choice ɗinta ga zaɓinta ga kaza babu laifi in ya so Allah kawo ne ce ni mai kaza nake so mai kaza nake so sai a haɗa su a yi aure irin na suna ba matsala auren kafir ina ji a madarasi aka yi ana karatu malami ya juya ga cewa ina ganin fuskar wannan da aka yi kwana uku hudu ya ga bai gan shi ba bayan an kada ce kai malam na ga makaranta kwana biyu baka zuwa me ya faru yace wallahi matata ce ta rasu yace kuma ka kasa gana mana mu je mu halarci jana'izar ta mai mata addu'a yace ai ni ka san ba a cikin garin nake ba a ƙauyen mai dabara nake misali ko a ƙauyen kokina mi nake karatu ne kawai ke shigo da ni ni ko da daddare ta mutu naga in biyo sako cikin gumal a tahi karfe goma na dare ka tafi ko kina mai ayi tara abin ne matata kamar na takura maka na ce ba ko kina mai karka ce fa haka abin ya faru ko misali ne kawai na baka yace to yanzu kai aure ce a karamu kalla wallahi duka abin da na mallaka a garin nan bai wuce naira saba'in ba ko naira ɗari uku ko naira ɗari huɗu zai bani aure yace ni in na baka za ka karɓa ta a karamu kalla yace to jama'a ku shaida ƴata wanci na aura masa ita da ɗari bakon ko da dubu bakon da yake da akwai jama'a ku shaida a Allah ya sanya albarka a barakallahu fikum barakallahu fikum an gama fa babu kiran maƙori babu kiran wane ne ba duka an gama aure ya dauro aka gama karatu aka kare ya tsallaka gida ya shiga kai ka san cewa gogan ya isa yana shiga hajiya ta fito ce wance dai Allah ya mata miji na daura mata aure a masallaci tace Allah ya bada zama lafiya yace ki ga wa yake tayi miji aka kira yar aka ga mata aka ce mahaifinki ya bada ke a masallaci ga wani tace Allah ya ba mu zaman lafiya ita ta tabbatar mahaifinta ba zai cuce ta ba to amma yanzu matsalar ka ta farko kada yake ce kawai sai ka ce ba ni ba na aifi yar a cuce ta wallahi ba zai yi ba in kayi sa'a ta tsaya a wajen in hizba wannan shine kayi sa'a kenan aka daura aure aka ba da labari a gida aka yi sallan magariba ita amarya tana can tana bagande ta da aka yi sallan magariba ta doke har da dauko wannan takarda ce fa tafiya za a gidan miji kawai ta dauko da kai da tara ta ya saka ta anan tun kas tun kas tun kas tun kas tun kas kilomita bakwai ko takwas wajen sha biyu dai ko sha ɗaya na dare sun isa gari ina gidan wane aka ce ga gidansa nan aka ya rufe gida kwam kwam kwam kwam ya buga aka ce waye yake magana ce sa'idu ne sa'idu ya ce eh sai ta kwara mu ta juya ta juya sa'idu ya ce waye sa'idu ma a duniyar nan sai rasa ma wani sa'idu zai samu a duniya babu karhe dai kokarin ta kare da sabi ya ce akwai sa'idu ibn al-musayyib sirikin sa akwai sa'idu ibn wane ne ya ce wani sa'idu ya ce sa'idu ibn al-musayyib ya bude ta akar mukalla yau ga malam ga siriki kuma ga haƙofar gidansa a tsaye ya leko ya ce wannan matarka ce na ɗaura muku aure da ita ina jin tsoron ta kwanan gidana ka zo ka yi juyi a kan katifa Allah ya tambaye ni hakkinka a ranar gobe na kenan ya ce ga matarka nan ka ji tsoron Allah ka rike ta amana assalamu alaikum kawai sai juyo to dan yan kuɗaɗen da yake da su ya je mana sai an karbe ko na cin kaza babu yana shigowa gida da ya nuna mata gida kuma sai ya shiru yanzu ta ina za a kullo ina za a samu kaji ina za a samu kaza ina za a samu kaza duka babu yan tsakon kwanin da yake gurin sai ya dauka ya wulla nan gidan ya wulla nan gidan ya wulla nan gidan idan sun ji al'adar garin sun sani ba ko kai na fita kunya kuma babu abin da za a fita kunya shi yana jefa tsakuwa nan gidan tana fadawa kwal suka ji suka ce to yau kafir yayi baki kenan watakila yan ta'aziyya ne suka zo ta'aziyyar matarsa babu abin da zai sauke su kawai suna tashi a gidan sai aka fara tuma wani naman kaji da naman kaza sai aka fara tumawa nan gidan suka ka abin da suka nan gidan suka ka abin da za su assalamu alaikum sai shigo yace wallahi kai hakuri na je makaranta malam ya bani yarsa yanzu ita ce wannan aka kawo ta a masha Allah amarya barka da zuwa amarya barka da zuwa ana kawo kayan gyaran abinci kafin ta fara ci sai ya zare sai ta fije san babu shi ya ce umar ki hakuri yau na je makaranta karatu kin ji kin ji kin ji ga abin da ya faru amma malam ya aura mun aure da ish kuma yanzu haka tana gidana uwarsa ta taso tan tsafin tana zuwa ta kalli mata ta ce kai wannan rin an mata kutse an mata kutse ba haka ya kamata a yi bikinta ba ta ce to na haramta ma taɓa ta har sai na baka umarni aka gama mata liyamar karba da komai da wace ta kama hannunta ta ce taso ni ce babu ki da ta kama hannunta ta kai ta gidanta ta ajiye ta duk yadda ake kyare ya mace haka ta kera ta a matsayin ya tauma ya ta tilla ya ta anda kuma kharja in dai ka ji tsoron Allah wallahi Allah sai ya sama maka mafita duk abin da ake wa ya mace na kwalliya da gyara da gyaran jiki da tsafta da waye komai sai da ta mata yadda mace za ta yi dabarun zama da miji da komai da yadda za ta mallake a zauna lafiya duk ba ta karanta mata sannan ta sake ɗauko shi aka sake da da ita gidan miji a matsayin uwa ta rako ta gidan miji eh yau da ta kwana a gidansa gobe da safe ya tahi da sauri ya makara subhanallahi subhanallahi wa ta'ala ya miƙe da tafi karatu sai zauna ina za ka je je ce mata zan je majlisu sa'id ata'allamu fihi al-ilm zan je masallacin dai baban ki sa'idu inda nake ɗauken karatu ta ce mashi a'a idris zauna wa allimuka ilma sa'id duk abin da kake ɗauka a majalisun sa'id ibn musayyib zan karantar da kai ya zauna ya harɗe kafa shi to dai aka yi bukari mun tsaya a babun kaza da kaza ta ce to karantu haddasana haddasana haddasana tabbaje masa ya ji karanta ai ba bambanci eh a karatun adabul mufrad ko al adabul mufrad muna guri kaza dan da a lokacin babu al'adabul mufrad babu sahihul bukhari dan da a lokacin ya riga ya sahihul bukhari ya riga ya al'adabul mufrad duk yana gaba da su dan da shi yana cikin tabi'ai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dan siriki ne na Abu Hurairah ina ji in ban manta ba ita wannan yar kamar tana da alaka da gidan Abu Hurairah in ba tarihin ya kwace mun ba da haka duk abin da yake dauka a majalisin Sa'id sai ga lafiya kalau a gaban matar shi da aka yi wata ce kai da kunya da yau ya kamata ne ya lega makaranta eh saboda haka da ya zo makaranta yau aka yi karatu aka tashi kowa ya miƙe sai ya zauna sai da ya zama to daga shi sai malam yace to ya ka samu iyalan ka yace alhamdulillah da godiyar Allah madaukaki yace to Allah ya ƙara sa muku albarka kaga bai ƙara tambayar me yake faruwa ba me yake a gidan na ajje ta da me aka yi kaza menene a gidan duka wannan ba a tambaya ba ita babata bata ƙara zuwa gidan ba sai da yadda cika shekara guda cir sannan ta nemi izini ta ce zan je in ga inda yata take zaune ta je ta ta shiga gidan ta kwan ta wuni ta ga alamar wata gurɓacewar tarbiyya ta yadda babu abin da ya gurɓace ta kira mijinta ta ina tambayar ka tsakani da Allah akwai abin da ka gani wanda ya tada maka hankali a cikin tarbiyyar yar mu yace wallahi babu tace ka ji tsoron Allah inda akwai ka faɗa a ma gyara ya ce wallahi babu ta ce tawa Allah godiya da Allah ya tabbatar da tarbiyyar da suka yi ba za ta lalace a gaban idanunsu to yanzu dan Allah uwaye nawa ne za su iya yin wannan mahaifa nawa ne za su iya yin wannan kuma bikin ba badan garci ba bike tare ne babu komai in ka koma tarihi ita kuma wani yarinya fa da aka wa wannan auren dan sarkin garin shine ne nemi aurenta a wajen Sa'id ibn Musayyib aka ba a bashi yace ba za a bashi ba irin kuɗin da ba a kashe ba ba irin kamun kafa da aka yi wallahi ba zan bayar ba na mata tarbiya ta addini na yi mata karatu na yi mata kaza ta ce na rantse da Allah ba za a sa ta cikin dawakai da kuyangi ba idan aka sa ta cikin dawakai da kuyangi ta sha sanyin AC ta ce ana kwana kaɗan ita wallahi za ta manta da karatu ta ce ba na buƙatar ta manta da karatu so nake ta rayu akan tarbiyar karatu da tsoron Allah madaukakin sarki an mai duka an ɗaure shi a kurkuku an mai rauni yaƙi ɗan sarki har kusan hauka yi saboda shi masifa santa yake don haka ɗan sarki yana hauka ana ƙara gana mai azaba so yana rinsa ɗan sarki ana gana mai azaba ya ce wallahi ba zan bada ba an yi an yi an yi an yi ya hana yau daga ƙarshe ga ta nan kusan sadaka aka bada ita a masallaci kuma aka zauna lafiya kalau da ita da haka dai abin da nake duk ya tamu ne ba za fa mu zauna lafiya ba sai a bikin auratayyarmu a bikin sunannakinmu mun ɗauki komai da sauƙi sannan Allah zai kawo mana abubuwa da sauƙi in matarka ta aihu kai iyaka abin da za ka iya idan abokinka Allah ya hore masa ya yanka raguna guda uku abin da Allah ya hore maka ɗan akuya ne ka yanka ɗan akuya Allah ya sa mishi albarka suna yayi tunki ya ce ka yanka tunki Allah ya sa mata albarka ya suna yayi akuya ce ka yanka akuya Allah ya sa mata albarka suna yayi kar ka yi gasa da abokinka idan an sai tawul an sai kaza an sai kaza kayan jarirai kai ka dora wa kanka ka ce kai ma dole sai kai ka mu alafta maka bahi sai bin Allah suna laftar ka Afriban suna laftar ka an ce yanzu hatrin far bahi ake daga wannan bahi sai ka tattaro da dattin da jarabar sai ka je ka bude sabon account sai a baka kuɗi ka je ka biya waɗannan sai ka sake sadular ci a wannan da an yi wata uku ya ga hawan nan mu abin ya ma zabe ka koma FCMB sun haka tattaro jaraba a sake baka ka koma nan yanzu don Allah idan albahin dubu talatin bai maka ka je ka karɓo lon za a yanki dubu ashirin ita ce kuɗin a yanki kuma dubu uku aƙalla ita ce kuɗin ruwar yanzu ya za a yi ka dawo rayuwar ashirin da bakwai ta ishe ka ba za ta yi in talatin ba ta ishe ka ba yadda za a yi banki zai yanki ruwa albahin kuma ishe ka ba zai taɓa isar ka ba banda kuma abin da Allah ya faɗa yam haƙullahu riba wa yurbi sadaka da haka inda son samu ne karka yi gasar aure ka ɗora kanka bashi karka yi gasar suna ka ɗora a kanka bashi kar ka yi gasar ɗinki ka ɗora a kanka bashi kar ka yi gasar takalmi ko gasar android ko gasar agogo duk abin da bai zama dole ba kar ka ɗora wa kanka sai ka zauna lafiya kalau abin da zan duk da na san mun ja tsawo da yana miya wa lafiya tun kan bakwai da rabi umar dan khatsabi aka ce wani lokaci dan sa ya ga ya zo sai wani yadi mai kyau ya ɗinka riga ya zo gida da shi ya ce kai ina ka samu wannan ya aka yi ka samu wannan riga ce wallahi sha'awar ta ne ya ce hei kasu ya ce i kawai na jawo dorona kawai ya zuba mai ita ita yanzu kana nufi duk abin da ka yi sha'awa sai ka saya kage kenan a tarbiyar shi ne ba duk abin da ka yi sha'awa ba ne sai ka saya ka ji tsoron Allah idan na sai kaza zan zauna lafiya ko ba zan zauna lafiya ba akwai abin da zai tada mun hankali inda abin da zai tada ma hankali ka haƙura kar ka saya shi ne zaman ka lafiya in ka kai ka yi ka yi in ba kai ka yi ba kar ka yi idan ka takura kanka kake sayan kaya mai tsada agogo mai tsada gida mai tsada da wane ne still fa kana da wani alƙawarin a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan ya ce duk wani mallabi sallahu bai shuhura ko sau bai shuhura au kama qala sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya sa wani tufafi tufafi shuhura na a fito fili ya san shi yace sai Allah ya sa mai tufafin kaskanci a ranar gobe alkiyama tufafin shuhura shine ka sai abin da baka isa ka saya ba ni na fi ƙarfin in sa lana na fi ƙarfin in sa kashmir ko na fi ƙarfin in sa ɗan kwatano ko ɗan abba sai dole yadi mai tsada mutane sun ma shaidar kai ba ka sawa sai mai tsada wallahi ma wannan sabu shuhura ne ko ni ba zan sa ba kawai sai farin tufafi ko ni ba zan sa ba dole sai riga yar kaza ko yar kaza a san ka da wani kaya ya fita zakka a gurinka to sai Allah ya sa ma tufafin kaskanci a ranar gobe alkiyama da aka so ake ka rayu a cikin al'umma yadda al'umma suke rayuwa Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin